Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من دعاة الوفاه يا ربنا يا خالق العوالم يحل بيننا وبين كل الزمان يا ربنا انت السلام لا قبل لا فقط من خير علينا جسرا ربنا لنا من لدنك رحمة وهي لنا من المرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله
Alhamdulillahi ta'ala barakatu mai sauraro Allah ta fi dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulan shi salamuddin radiyallahu ta'ala anhu yau ɗaya ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha hudu ga watan zulkida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur Allah shi bada ikon sauraro lafiya a ne a karmakin Allah da sunan يا ربنا بسيد المختار ونور عفيه المدرار فهب لنا العلوم والمعارف واعطينا المرام والعوارف يا ربنا وبعد العباس وسره ونوره النفراس وقع قلوبنا بخير جما والله فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسير السماء بنوره وعلم السماء يا ربنا بداية تلاوي ومن بسره إلي آوي وافتح لنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضير يا ربنا بسيد سكرجي ومن بلاد سيدي لئننا الحديد والجبال حيث عن الجنون والكبال وافتح لنا القلوب والعيون واصل بنا الادران والعيون فانا بسيدنا الخليل غسل ورا ورا الزمان امر الهمم والليل الامر يا علي صلاة وسلام للنبي وعلى أصحابه والنجب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى ذلك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إبري لنا بهذا المعذر هل تأتي بنظرة تأتي لنا بالزبر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar harun aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasu aktas a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa har a wurin zatin sama bai da bukata kuma a kowane hali a kowane lokaci a kowane yanayi tabaraka wa ta'ala zai talalu al-ikram a yan uwa muna haka baki baki daya da ku muna gaida maulana shekh salahuddin hafizahullah wa kawo wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an ajdadi muna gaishe shi kuma muna ba shi hakuri a cikin halin da muka shiga ya ce mu kiyaye tafiya ranar lahadi kaddara Allah kuma ta tafi da mu wancan lahadin ba dan muna so ba kuma ga shi har sai abin da ya faru ya faru ba mu zo mun samu karatu ba to kuma ya faɗa ce za a je ya bashi don Allah ya da muna so ya zama da madadinsa da taimakonsa ya zama wato wannan karatu ya zama zai sanya zuciyarsa akan abin da ya shuɗe da kuma yan uwa ba su ne da su ji daɗi ba wasu taso daga zariya wasu daga birnin yaro duk saboda karatu kuma ga shi ba a yi ba amma Allah ya da da taimakon Allah da falalan Allah da rahamar shi za mu ɗan karanta abin da ya sauwaka a cikin wannan yini kuma ina wa yan uwa ba su ne ta'aziyya ta ainihin muƙaddamin zawiyar jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da ƙi mai gudun duniya mai tsantsayin sharif mustapha idris rahmatullahi alaihi wannan ya shuka alkhairi kuma ya bauta wa allah duk abin da ya kamata ya yi ya yi sai da ta kai ko mai jin daɗi zai zo zawiya ko mai ta ciki zai zo zawiya ba abin da ke yana zawiya in ba abin da karfin shi ba to za ka mun kare za mu ba shi mu masa addu'a Allah ya raya zuriyarsa Allah ya sa su kafa kan abin da ya kafa a kai albarka a gari
أليس صلاة الله ثم سلامه تسرعنا إلى ذكره والعود رقيت نور الإرفان ثم Dios te ha sola la حجابنا والمفاوي عليه صلاة الله ثم سلامه على علي بما دمت عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم حرف الزاي
حرف الزاي
رقيت
ولم يشاء إبراهيم رضي الله تبارك وتعالى عنه وجزاه الله عنا خيرا yace na yi taraki amma tarakin fa ba irin tarakin da musulmi ke yi ba ba irin wanda mumini ke yi ba ba irin wanda musulmi yake yi ba ba irin wanda siddiqi yake yi ba ba irin wanda kudubi yake yi ba ba irin wanda jami'i yake yi ba ba irin tarakin da gausi yake yi ba
zuwa da irfani na kai karshen dutsen sanin Allah dole za ka san Allah ne za ka fara gani sai ka sani sannan ka san Allah ni ba ba maganan wai arifin billahi a ce ai na san Allah na kai karshen martaba ce da zuwan irfani karshen dutsen sanin Allah na kai wurin gona da kake yi ita ai za a je wuri kaza ne a san Allah za a je wuri kaza ne a san Allah misali sanin Allah a musulunci to a musulunci na kai karshen martabatar takawa dama martabar nawa ne zuwa nawa ne na sanin Allah akwai dutsen tuwa akwai dutsen istiqama akwai dutsen tsoron Allah to na hausa mai shi sai ka gama tsoron Allah ka ka gama wani mene ne gudun duniyar ka ka gama komai naka sai ka hango na can sama akwai akaji suna neman martabobi da yawa sai sun je ainihin martabar da daidai inda ya kamata a nan ne za su hau martabar sai sun ƙare wahalar da za su yi na su hau sai su ga shehu radiyallahu anhu ya miƙo hannu daga saman martabar su miƙo hannunsa ka miƙo kai ma a dora da ka ɗana an daɗe a wurin ne to shi yasa ce na hau zuran irfani tsoron martaba cikin sanin Allah sana imani akwai dutse na iduku akwai na ikhlasi akwai na dumanina to na hau ƙarshen dutsen imanina sannan a insani akwai muraƙaba akwai nishahada akwai ma'arifa to na hau ƙarshen dutsen ma'arifar Allah a ko'ina dai ni ne sama
jiftun mafariza to ya ce to ban je na zauna kawai haka kawai ya ce to na san Allah shi ke nan in je in zauna kuma in ce zan huta a sai ya ce na je na yi jirgi da sai zarurruka da duwatsu na yi leburtun duk wata hanya da ake bi a sa'ad da Allah hanya mai wahala da miyagun dabbobi duk na kashe su duk wanda ka ga yake ba Allah shedanin sa ne hana shi amma ba wahalar hanya ba kana bokon ka kana aikin ka kana komai na yan boko zan haɗa ka da Allah ka samu abin da kake so ba wani abu da yau da zai tsare ba wa ya hana ni saduwa da Allah sai dai in bai ji ba amma ba wata sana'a ko wani karatun boko ko kai ko shugaban kasa ne da kai in ka haɗu da ni ina iya ba ka kuduwa ni ba
ilal hadratul aliya na yanke da zai na yanke dukkan fakake na na rufe dukkan tekuna na yi lebar dukkan duwatsu ilal hadratul aliya na kai bayan Allah zuwa halara madaukakiya walil faili sannan kohun nan na faida tijjaniya da kowane kudi yake nema abdullahi bin hajji adawi ya nema so kairaju ya nema sannan abdullahi shi abdullahi ya ya nema so umar hudi ya nema ibn arabi sa'i ya nema ali tamazini ya nema sai ali al-harazim ma ya nema Abbas ibn al-Gazi ya nema, Mahmud al-Tunisi ya nema,
ga shehunan mu nan masu ma da kansu ana magana yau jibri mutum sai shiga zuwa sun ma Allah ya ce to wannan kogin da wannan mazajen Allah suke nema tun azal ya ce to na riga na tafi shi yana hannu ko kabiru ko a masalu kawai ɗaya biyu ko da ka yi jini ko ka ce ba ni bane a cinye ka ka dawo zalla
bi hubbi rasulillah kamar an ce shehu to ya za a yi kafa ali da harazi ya za a yi kafa ali tamazu ya za ka fi muhammad al-gali ya za ka fi mahmud al-tunisi ya za ka fi abbas ibn al-gali ya aka yi kafa abin nasari ya aka yi kafi shi umar al-husi ya aka yi kafi da sunan su malik fi din nan su wane ne duka sun yi ishtihadi su yi kokari hatta mahaifinka mun ji sai da ya fassara wa mutum dubu qur'ani daban-daban daban-daban ba mutum bai baban shi ibrahim ya fassara qur'ani fiye da mutum dubu wannan ya zo ya koya ya tafi wannan ya zo ya koya ya tafi sai ka san ba karama ba ba za a yi haka ba to duk wannan ishtihadin sai da shi ibrahim radiyallahu anhu ya mai da shi nisiyan mansiya wallahi kamar ba a taɓa yin shi ba duk martabar wali in ta zo gaban shi ibrahim za ta tashi kamar ba a taɓa halittar ta ba wallahi in kana so ka gane wali kar ka kawo shi kusa da shehu a je shi a gefe kai ta kallon shi kana kawo shi gaban shehu zai zai dawo babu zai ƙare bal naqazifu bil haqqi ala al ba'il bayr maghdubi wa ghayr ja'a al haqqu wa zaqa al ba'il inna al-batila kana zahuka ba wata martaba da ta isa ta rabu shi Ibrahim ta wani zuwa Allah ba ita annan Muhammad ne kawai sallallahu alaihi wasallam amma duk wani wali da duk wata martaba za ka ce shehu wani shehu wani shehu wani duk wanda kake ganin sa malami ne kana girmama shi to karfa mai asiri karka haka duk wanda ka zaka ta ashe da ma jahili ne duk ilimin mutum wallahi ko wilayarsa wallahi duk kuskura ka kara shi da shiru wallahi sai kai mamaki za ka gane bai san komai ko sai saboda shi shi shi ne tushen ilimin jijiyar ilimin ke saboda yin kamun kafa da yi da annabi muhammadu abin ya wuce hankalin mutane ya ce hali ma al-mustafa la aqali fiku halin da ke tsakanina da annabi muhammadu hankalin halitta ba zai iya kamawa ba to sau da aka shi yasa sai ya zama to shi wannan aiki ba wani wanda zai yi wannan kuma in ba shi ba
ahmada bi hubbi rasulillah to kamar an tambaye shi ba kace to shi ya aka kafa waɗannan waɗannan manyan manyan waliyyi iri irin suwani irin suwani a ce ka bi su shi ce ba da wani abu da su su ba bi hubbi rasulillah ai ko kaga inda adalci ai ba wani magana ya ce wallahi duk waɗanda ka gana na fi su ne da san annabi na fi su ne da san annabi domin ni ba wai tasowa ne iyaye na sun koya min ba ko malamai na ka san annabi ya gaya mana ajibu auladakum ala salati kitabin hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qira'atul qur'ani to shehu radiyallahu ta'ala ne yace ki kullu hubbi hashimi ni kasar da Allah ya halice ni da ruwan ma ruwan ma na ƙaunar annabi aka kwaba aka halice da shi saboda ka yi ba a makaranta a koya mun san annabi ba ginin halitta ta ma da san annabi aka yi har yana fiye na kama lisani ya zikirin mustafa harshe na ma sunan shi ambatan mustafa sunan harshe na ke ko ɗabi'u ƴaƴanka duka sunansu muhammadu har mata na sunansu muhammadu ‘ya'yansa duka sunayen annabi Muhammadu ke samu sai dai sai a kara da sunan da za ka iya fahimta in ba haka ba ana iya shiga gari a fara surutai surutan da ba za su taɓa amfani ba ba za su cuce mu ba shewar jallan ya ce ala kulli halin da a ragayar ahmad ni a kowane hali ba na gani in ba annabi Muhammadu ba so da haka ko tun da haka ne duka ‘ya'yana ma sunansa mutane ana tufayyihu wurni musammahu aka yi hudu ana tufayyihu wurni musammahu ni ɗansa ne sannan kuma duka yayana sunansa na samu annabi yanzu ibrahim sai ce to ana ɗufin biyu ni ɗansa ne
Ahmada ya ce to na fi waliyan nan da kake gani ne ba wai don wani abu ba zafan annabi shi ne annabi ahmadu sayyidi shugabana ban da kowa sai shi ko shi wata da ta ina cewa shehi na ko shi wata kairar da ta ina cewa shehi na ko babana alhaji abdullahi ne da kake ji ina cewa shehi na ko abdullahi bin hajji alawi da kake ji ina cewa shehi na wallahi tallahi ba ni da shehin da ya fi annabi muhammad shi ne sayyidi ko
watarko sai na zama idan mahbubi yanzu jawaiza na sami kyaututtuka idan mahbubi zuwa ga masoyi na annabi muhammad kaga a can baya ya gaya maka na karɓi kofin taila kofin da mazajen Allah ke ta nema to yau kofin yana hannuna to sannan kuma na samu kyaututtuka kyaututtukan ko ba zan faɗe su ba akwai ɗauki da yake faɗi yana cewa wajen hajji يوم العيد بالخير من منن جهارا أتاني المصطفى بالمنايين a filin aikin hajji ana zaune a nuna a fili iri iri tsarara wallahi sai ga al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ya tozo na tashi zan yi ma shi ce zauna kyauta na kawo ma wa ashhadu imala abu bisirri da sukan masahi inda sahin masahi ko ina warkake ko na yi maye na buku wallahi tallahi ba zan iya faɗin abin da annabi ya bani ko da ba na cikin hanyar shi dan abin ya yi girma ya fi ƙarfin hankalin mutum to irin wannan ka ce waye irin ka kawo shi na bari
fa inda isha laqabu to ce kai bari ka je na ba su labari na bari in gaya musu ko ni waye mata fa inda shi al'aqabu duk wani wanda kake takama da shi don kake ji babba ne karshen shi dai ya kai inda ya kai a ce ya zama kuɗi ko ba gefe wilaya ke nan ta san kaman a ilimi ilimin zahiri za a ce mutum dokta ko ba ka ce ba mutum ya yi kare inda ta yi dokta kenan in ya kai ta ta ce ai professor ko ba haka ba ne to idan ka zan ce mutum dokta da su kuma waliyai wa masu zikiri in ka kai irin wannan wurin ta ce kudi biyu in ka zan profesor ta ce gauki ko to shi ibrahim radiyallahu anhu ya wuce maganan dokta ya wuce maganan profesor ya kai ga shi yake koyawa karatu karatu wani zai ce kai kai kai kai kai shebur zulle ba shebur zulle ke wada ko ka zo shi dama dama lokacin shi yayi yawa to yanzu za ka ci abin da ya faɗa wa kansa radiyallahu anhu eh yo a to kowane mutum yana da irin yana da istilahi irin nasu suna ta technicalities ko kowane mutum da irin yaran su waɗannan su ce dokta wannan ce profeso mu kuma har su mu musu ya kai a ce kudu in yi mota ce gauri to bari ka je da shi wata tsakanin da irin waɗannan profesoci da kuma manyan doktocin bari ka je da yi
fa inda isha laqabu idan manya-manyan kudubai doktocin nan da profesoshin da in suka taru fi kulli mashhadin idan suka fita hayyaci في كل مشهد الشرك والمشهد مجال الذات في المشهد وتعطوا سورة لأكي تارون وزيجي سنة أخوكم هراء هم سنة أعرفة كما رد أحد نعشو سبحانه رضي الله عنه وهاتم الأولياء شيبا أخوكم هراء كما أعرفة فذا إسمع بيشوة لمنها shi ke nan aka kira kowa ya zo shi tijani ya zo aka ce ya gayyaci mutum ɗaya ya ce shi sai a gina hazu da ya gayyaci sai a gina hazu ya take mai bayan biyu shi ya ce da muka toto taron nan in ce la haula la quwwata illa billah tunda baba ta ta aje ni ban taba ganin taron su amma sayyidina khatibul awliya shi tunda aka dodo taron da yake hango kubbar da annabi ke shi ya sun kuye ta kai ya karɓa da kansa ba ina riƙe da takalman sa a haka ƙarina ina yi ina ɗan wanke ina kallo sai ga sahabban da ina kallo ga musulman kurban nan ina kallo amma shi kan shi yana ƙasa shugaban halitta kuma yana murmushi yana udulu ya walidi udulu ya walidi matso ɗana taho ɗana matso ɗana yau waliyai za su san waye kai waye su shehin gari ɗanmu ya taho yana zuwa idan kusa gaban annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa hannu a bayan shi dafa shi yace tashi ba nan za ka zauna ba kaga kujera ta je ka ta hau yau ne waliyai za su san waye kai waye sun su jani ta yi je zauna aka kawo kaya aka bashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kawo sai na ali dauko ya kawo wa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hadisin shi ya rungu kaya ya ba abubakar ya sa ya ba umaru ya sa ya ba usman ya sa ya ba sai na ali ne da ya sa sai na ali dama shi ne uban shi da kakai sun shi manzo Allah ce je ka ka sa wa ɗanka kai man rawani ta ambace shi da suran da na gaya ma in an zo taro ka gaya ma ya tashi ya zai fatar da zai ci jani sannan ya mai rawan ya ce na ambace da suna katilul auliya il muhammadiyyi bayan taro ya wasu to tijani tambayi manzan in ya rasulullah wannan martabar da aka azana a kai wani wani ya taba hana annabi ya ce babu sai dai waliyai hudu sun san wurin amma ba su yi zuwa ba Isa Abdulkadir ya san labarin wurin ya yi ƙoƙari ya zo har sai ta gani ya hana shi. Ibn Arabi shi ma ya san wurin har ya taɓa kaiwa wani makami ma ya ɗauka nan ne har yana nan bai. Yana cewa bina hatama Allahu al-wilayat fanta ilaina fala khatmun yakunu laha ba'di وما ظن بالختم الذي محمد من امتي والعلم الا انا وحدي ya ce to abul hasan shazali ya zo rai abul abbas al-mursi ya zo rai sai shi su gani san da fita to dan da kan halara Allah ya shi dana yaya sai ya rasulullah ina so ka azana a wurin da ba wani wani da ya taɓa sani balle karambani ai tun da suka far nan har suka karambani ko da sun kasa zuwa ai akwai dan gani gani tsakanin mu ai so nake in je wurin da ba wani wani da ya ce ni wani gani gani da ya gani ya ga ubansa kawai hawa malam manzo Allah sun zata da ta babu ne a cikin yalwar rahmat da Allah ya bani ya gaya ni wa rahmati wa ta kullu shay'in wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dukkan abin da ke cikin gwamnatin Allah ina da mulki ina da iko shi wallahi zan kaza ta kujerar da ba wanda ya san tambaya ba kuma aka yi shi ya manzo Allah ta ce kar ka gare ki kowa ne da wancan karan aka gare ki fa wannan kar ka gare ki kowa ni ma ba zan gare ki kowa ba aba mala aka yi taron da shekara uku da bani tayi aka yi yakin badar a Kaduna to to ka gani ko shi kenan aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaishe aka yi ta ba a sama ba ko ba a ƙasa ba kuma ba a tsakanin sama da ƙasa ba a cikin halar tabarakan lazi biye da yin mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir a nan wurin akai in ka san wurin shi تبارك الذي بيده الملك ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ban ce da waɗansu ilimai da zan yi magana cikin su da an tara kuduban halitta da sun ce jini na ya halitta balle wanda ba su ba abin da ya sa kana da rike tijani ya kamata ka san waye sun tijani sun tijani ba wasa ba ne wallahi tun da babar ta aje shi a wannan duniya har ya koma ga Allah bai taɓa yin wasa ba ko da wallahi tallahi Allah kullum ne a gaban wallahi bai taɓa yin wasa ba shi yasa da Allah ya tashi ne kawo masa waɗanda ba sa wasa sai bi ali da harabi yanda ka san mala'ika wurin bauta Allah haka yake Allah shi da shani kullum zai bambanci amma yanda shi ali da harabi yake bin Allah wallahi a wasu ya baka sai riya ne da haraji yanda yake bin Allah abin da ya ba ka mama haka sai riya Muhammad da gari kabarin da ya koma ya tare bayan wafatin sun su jani ne ne ne duk da bauta Allah shi muna son waɗansu mutane wanda mun tabbata ranar alkiyama wallahi tallahi duk inda an yi tare saboda kan mun gode da alfarar ma mun haɓa to fa inda yake lakabu idan bujiman kurbai suka imauta a cikin wannan halara ko a halarar kurban yaran nan da ake wannan taro ko kuma a halarar wato a nan amma muna so ka gaya mana wannan juma'a da ta shuɗe an yi taro da shugaban halitta a kogon hira da manya-manyan bujiman kurban halitta da Allah ka gaya mana a wannan taro ne ya ce kuma da wani harshe aka yi magana ba da larabci aka yi ba na wani ya fito ya tona abin da aka yi ka gaya mana da ya ce kuma da wani yare aka yi magana ba amsa ya ce kwata kwata a yau a duniya masu jin yaran ba su mutum goma sha biyu ba magana da aka yi ba yare ba ne wannan da ake amfani da shi a wannan saboda magana ce ta sirri tsakanin annabi da masoyan manyan masu ɗaukar shari'a masu kula da ita saboda haka magana mutum ya zai faɗi wani abu ƙarya haka ko ya je faɗi wani abu wannan wani abu ne ya sa ba a san hayaniya da yawa da yawa to shi ne shi ce idan kuduban sun imauta sai kulli mashhadin a kowace magana maganan na cikin nasutu ne ko cikin malakutu ne ko a jabarutu ne ko a lahutu ne ko kuma a cikin hahutu ne a ko'ina ma dai in sun imauta bi mashhadi an yuzali to ni ba a maganan wai cewa wai a nasutu ko malakutu ko jawarutu ko lahutu ni a cikin hahutu ma hudul marakiza ina da kujera a wurin kurkun marakiza na rabauta da makakkafa ina da wurin zama in dai har ka ce al'awwalu الآخر الظاهر الباطن wallahi sai ka biyo ta kofa ta za ka iya gane wannan sai dai ka fassara wa mutane kawai eh an ce menene al'ashi shi ne na farko eh al'ashi na ƙarshe eh azal eh bayyananne eh albaidu eh boyayye kaje Allah ne boyayye ko ba Allah ba a ce masa ma na farko Allah farko ne in ka ce na farko farko ya riga shi Allah ƙarshe ne ba na ƙarshe ba ne in ka ce na ƙarshe to ƙarshen ya riga shi in ka ce bayyanan ne to wani haske ne ya bayyana shi shi kuma Allah shi ke bayyana ka ba kai ne za ka bayyana shi ba wani haske da ya bayyana Allah sai dai Allah ya bayyana hasken sannan albalin Allah koye ne ba koyayye ba in ka ce koyayye kamar ya shige karkashin tebur kenan ko karkashin gari ta ce koyayye wani abu ne koyi amma Allah ba abin da yake koyi sai dai ya koyi ka ko ya koyi wani saboda ka shi ne ma'anan wannan wa ye ina nan da dewa da mamaye dukkan wani hijabi da duk wani daji liman kada habbani ga wanda ya so ni so na hakika إلى الحقرة العليا in kai shi halara madaukakiya ولو كنت رامزا ko da na yi wa faɗi shi ne rani ba ko da na zama ina cikin kabari na yanzu misali in kamar ta yi shekarar shi talatin da hudu da rasuwa ko shi wace to wallahi in ka so ni ko a yau ka so ni wallahi zan kama hannunka in kai ka harutul aliyya in shi ha an tawarafa ko shehinka yana so ko baya so ko ya yarda ko bai yarda ba ko Allah yake bi ko ba Allah yake bi shi yasa in kana son shehinka kana bin shehinka to ka rika ganin shi Ibrahim da harkar shi in ba haka ba idan ya halaka za ku halaka tare amma idan ka gane cewa a ai man ya arifuni ya arifuni wa haji shehin dalika ɗaya ne kurum shi ne shehu tijjani shehu tijjani nan kuma kowa ya sani ba wani bane illa shi ibrahim to saboda haka in za ka bi shi ka ka kaddara shi ibrahim kake bi idan ka ga ya bauɗe kai ka fi shehu ne ba bauɗaɗɗe ba sai ka bi shehu kawai kar ka bata a kanka lokaci kar ka ce an to ai ba inda za a yi kaza kaza amma kuma fa kar ka kuskura sai ka lura dan akwai abin da yake ba kuskure ba kai ne za ka ɗauka kuskure ne a wurin sai ka yi hasara to ko da ka shehu radiyallahu anhu shi ake yi kuma ya faɗa ya ce ko yau in ka so shi zai kai ka wurin Allah bayan magana mai ce kana ganin zatin sa a fili ko kana har yanzu yanda Allah sallallahu alaihi wasallam ke tafiyar da addinin sa haka shi Ibrahim radiyallahu anhu ke tafiyar da addinin sa
إلهي ubangiji na وصان نفسي ya kiyaye raina الدار matuƙar zamani لا أرى ba za a taɓa gani na ba أميل إلى ما ليس في الشرع جائزا ina mai karkata zuwa ga abin da bai halatta ba a shari'a har duniya ta nade duk munafuncinka duk cinizinka duk shigancinka duk makircinka duk kaidinka baka isa ba ka gani ina aikata abin da shari'a ba ta yadda ba in ji Shehu Ibrahim Allah ya kiyaye ni ya kiyaye raina ba za ka taba gani yau a ce ba na yin azumi ba ba za ka taba gani na a ce yau ba na yin sallah ba ba za ka taba gani na a ce ina aikata wani abu wanda yake haramun ne shi a shari'a ba sam ba zai yi ba sai dai kai kage ka faɗi abin da kake so kawai
بيمن رسول الله sai ya ce ba dabara na ba ne da albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إبدي masoyina ومرشدي mai shiryo ta ne بسربي له الأمداها da jeranta yabo da nake yi gare shi قد صرت فائزا hakika sai da na zama rabautacce عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati إن عظم الأعداء a tarwata taron makiyana ومن ساء da wanda ya muna na zato gare ni ya zazzage ni وبارز ko kuma wanda ya fito na fito da ni ya zare ta kofi ko kuma ya tara itatuwa ya ce ina zo wuciya a fili da doka sun ce to da wanda ya zage ni da wanda ya muna na zato gare ni ya faɗi abin da ba aiki na ba ne ya ce ina yi da kuma wanda ya tara yara ya ce su yaƙe ni Allah tabaraka wa ta'ala ka tarwatsa su ka tarwatsa yaran su ka fasa gidajensu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati تصيب من دامني wanda izalince ni wannan wannan salati ta zama kamar kibiya ce ce wato wato ta samu ta ta- ta samu wanda izalince ni والمبارزة da kuma wanda ya fito na fito da ni wannan salati to ta zama kamar kibiya ta sauka kan zuciyar wanda izalince ni ta bata imanin shi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarka wannan salati يصطفى ake zaɓi من جاب المفاوز wanda yanke da zai da faɗaƙe da tekuna da duwatsu da saharu نهبي ya taho wuri na a kaula duk wanda yanke daji ko ta mota ko ta jirgi bai ga nisa ba ya tsallake duwar ya tsallake tekuna ya tsallake saharu ya tasar makaula to Allah ka yarda da shi saboda ka ga sai mu shirya ka tafiya na a gaban mu saboda ka ko mun wahala ko ya zani mu tafi akwai shehin da ake gaya mana fitowa ya je a lura da buta ko ban gidan shi kawai sai ya haɗu da wani yake gaya mana yake ai dokin zamani ya fara yake Allah ya shi shi ko shiga gida ne ba a nan ya bar butar sai labari kawai amma in haka ce sai haka sai zai sana ka to ai bude ka san shehu yanzu nukudi ne ba in ka ga ce ya to nukudi kenan eh mana nukudi ba za ka gani abin ya zama wasa za a yi ta mitin a yi ta mitin a ce za a yi mitin saboda haila za a yi mitin saboda karika za a yi mitin amma bidayen da bidayen ina ba ba ta shirin tayin wasu yana an kwaya ɗaya a cikin tara taro da na afirka jama'a shehun kuro wato ina so samari da yawa kusa da ina irin wannan magana kowa ne abin da yake ji ina bari a zuciyar ka cire tsoro ka cire tunanin wani abu da yake faruwa ba daga Allah ba ka zama mai ƙarfin zuciya ka nemi fara'a kai karatu sosai ka zama mai girmama kowa mai ganin mutuncin masu mutunci mai taki wuyan mara kunya duk mutumin da zai da mutunci kar ka taɓa ganin koya saboda in ba ka sai mun za ta zama abin kunya ba za ka gani makiyan failin nan ba za a iya yaƙar su ba za a iya zagin su ba za a iya komai ba amma shi wannan failin ya sun zama mu da kantattu a irin a faɗi wannan yau gobe a faɗo shi ɗin shi ibrahim ɗin ba bakin komai shi bai zagi kuɗi shi ne shi to duk ko mutumin da ya mai da shi kuɗi in ka kyale shi ba ba laifin ka ba duk mutumin da ya zo ce maka shehu ka lura cewa kuɗi ne gaban yanke hulɗa da shi kawai so da kan ba nan gaba za ka yi nadama mu dage ga tafiya nan tana nan za a buɗe masallacin shi kowanne mu dage ya nemi abin da zai yi kuma mu sani mu rika hadisin da shi ya mana kashfin alba wa ala al-ajil an yakuna arifan bi zamanihi mumsikan lil fani in ka kuskura ka ji duniya a wannan zamanin wala za ka wulaƙanta za ga mutum kwata-kwata mara mutunci ne bai da kunya ko da sisi amma kana tsoron shi kana jin sisi ni na riga na gama yi wa zuciya ta yasa jikin baya duk mara kunya na gama yi da wasa da shi kowa ne wallahi ba zan taɓa jin kunyarsa ba ba zan taɓa jin nauyinsa ba kuma ina Allah Allah wata rana wani abu ya faru ba su ce ce zai wani motsi ya ga abin mamaki Allah abin da ne yake kai na kenan akan wannan zamani duk abin da za a yi wallahi zai mutu na yi alkawari akan wannan bayyana wallahi tallahi zan yi duk abin da ba a saba ba duk abin da na san shehu radiyallahu ya yi da shi zan zo in faɗi in karanta mutane kuma duk motsin da na san shehu ya yi da shi zan yi kuma wallahi duk mutum da shi zai mumburi sai ni in ma in mutu in ma kuma in ga laba kai kawai shi
alayhi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga annabi kuma salamu sannan sunna mala ali ta da halayensa wala ashabi da sahabbansa ma dumtu ajiza matuƙar ni ban zama wato matuƙar ni gajiyayye na sani ni gajiyayye ba ni iko ba ne to Allah ta yi wannan salati wannan shirya da yake almajirai na Allah da taimakon ka ne ni ban da iko akan komai Allah ka adara ni saboda haka wannan abubuwan da shi ke faɗi da za a gina shi a yi in an ci shi jani shi Ibrahim ce shi Ibrahim da kansa yake bari yana cewa shirki kamri in hamamtu bi shirki ta shirki ki zalar min ka fi fadli bal shirku qabla al-kawn wal karam lam takun wa ma thamma ghayr al-khamr wa ka shirki wa mutu garaman ثم دامت فعجبوا ببرهام عبد الله او ببرهام عبد الزاهد من فرد الفتي وجدت حبيبي بعد موتي بحبه هو العاشق المعبود من فرق قربه فأرسلت نفسي وائلا وهي لم تجد سواي مصيبا للرسول وهزمه وقد صرت إنسانا الأمور وعينه وقد صرت إنسانا لأذن وعرفه بهجة سيد البر والبحر جلة وإني نفس للأمير وتاجه ولايتي العظمى تحققت إنني إلي ومني ما يفاد بشربه أنا النفس والآخر ما ما رأيتها تراني فأنا الكل من عند ربي وأنا أظن ما كرمت يوم wallahi tallahi mun mabiya yi wannan bayanin ba ba ba za ku fahimta sai wani lokaci ran da addara Allah ta zo ko bayan bana nan ko kuma wani dalili ya hana fita sannan ne za ku san cewa ina neman muku yanci ne ku samari a yau zamani ya kai ba wai ina maganar kaduna ko wani wuri ba a yau in har Allah bai sa ka mallaki abin duniya ba kuma Allah bai sa kana da gata matakar gata ba har ka ɗariƙa da faida sai dai ka hauro ana yi ba wanda zai zo ya ya nuna maka tabarkin Allah ya ce ga abin da shi ya ce ga abin da ya kamata kana zuwa kana fara kuma sai hauro zagi shi bai kira ka ya nuna maka hanyar ba kuma ka ji ka iya kokarin ka wata kila ka yi kuskure ne ko ya ce zo wani kana da himma ka yi kokari amma abu kaza ka ga abu kaza ba kyau ga yadda za ka bai yi ba sai zaki wataƙila kuma ka san abin da yake faruwa a gidajen su duk wanda zai ce zai magana a kanka wani ka san gayansa wani ka san yadda irin kokarin da kake da son da kake shi da aikin da kake wallahi tallahi ba a yi da wani ma zai iya rike kwalban giya ya wuce yana shaye-shaye shi ba wanda zai masa magana amma abun kunya wai ta ce a yi salatin fasi ta ce a yi zikiri ta ce a bishiyo to shi yasa ni ina so in ga zuciyoyin ɗan uwana ya fi abin da nake ji a zuciya ka zama tsoro ko kaɗan ni na ganin lokacin da Allah ya halicci tsoro ina ganin kamar ba na Allah ina ji ba na wuce shi yasa ba abin da yake bani mamaki kamar ga mutum ne shekaru ya ce zai zare dore zare mazure kawo wallahi sai fara sai ba da ga addu'a da zan dinga yi shi to Allah ka sa wannan kar wata rana shedanin zai sa ya shiga harkata kuma yawa a yi haƙuri kar a rika cewa ai shi salahu dino radiyallahu anhu shi ya daure masa gindi ai shi abdul'ad shi ya daure masa jirgi ai shi wallahi ba ruwan waɗannan waɗannan ƙaunar da suke wa iyayensu da kuma fahimtar da suka yi wa ɗariƙa da abu da suka ga ana yi a kauna a wallahi shi ya janyo alaƙar mutum kar a manta fa ɗan dangi ne shehu mansur haifaffar kaduna ne sai da aka wayi gari tun izala ba ta fito ba iyayenmu suke jagoranci a masallaci ana bin su sallah kowa ya san wannan an waye gari ba wai mu ba iyayen ma a nan aka haife shi to wai mutum ne ya buga ne ya buga ne ya rasa ya zai rike ayyo shozula ku suka dau har fata nake in ce kai in ba dan ma ni shozula yana da amfani a kasan mu ba wallahi da sai in roki Allah in ce ina ma dai da shi shi Abdul Ahad ko ma su rigar a ce shi shi shozula ne ko ma su rigar ko da shekara daya in ga masu cewa wai an daure mu in ga ne za su na farko dai ni kaɗai nake yawo ko mashin ban ce da tarbiyya za ka gani a bakin kasuwar bacci na zuciya masu zumbara baki da masu nuna da yatsa suna nuna masu ce ai yayin kiyar sama barnawa ne kai ni kika ba da masu yi suna yi duka wani hayaniya kana ba abin da yake ce to kallon ta kuma ce wai wai shi salamu shi zai daure karya gini kawai dan na zo na zo na ina wannan karatu akwai waɗanda suka bani shawara suka ce kar a ƙara yin magana irin wannan akwai abin da suke za ka gana yi wannan akwai abin da suke aikata a ƙarƙashin ƙasa duka wallahi sallah Allah ya sani a yi wani mitin nan a shirya wani mitin can a shirya wani mitin can abin da nake fata masu wannan mitin mitin ɗin su ta addu'a shi wa manzur Allah ya sa kare musu da wuri kuma ku yi ta addu'a Allah ya sa in samu lafiya kuma Allah ya ba ku kuɗi ya ba ku jifajibai ya ba ku gwamnati ya ba ku gwamna ya ba ku shugaban ƙasa ya ba ku ciyamoni ni kuma Allah ya bani da shi Ibrahim ku sha mamaki a gaba saboda haka a ai ba kantar muke ba ba ta muke ba ai wannan duwa ta ne saboda haka mai kiyaye wanda ya zai ba Allah ya ba Allah wanda ya zai koma gefe ya ji tsoro ya ji tsoro ni dai na faɗi wannan abin da suke ai wannan mauna bishin salawar jalla abu tun da ya zo kaduna ya san ya san kaduna sarai kuma duka abin da ake a kaduna ya san kuma ko jiya mun yi karatu har na faɗi wata magana akwai dan uwa malam muhammad isa shi ya zo ya same ni ya mun magana in ba haka ba sai da na gaya masa na ce wallahi wata rana zan zauna in ba da tarihi ainihin asalin abin da ke asasa wannan matsalar da kake tana faruwa din nan da waɗanda su suka zo suka asasa abu za ka ga idan ne magana za a ce a'a ka daina yin magana ai bai kamata kai magana ba ni ba ba magana nake ba a'a ina faɗin gaskiyar abin da aka yi amma sai a je a samu wasu mutane sun zo su kuma sai su faɗa abin da ra'ayin su ba wanda zai je same su ya musu magana har na taɓa yin wata magana a nan wurin na ce akwai wani malami yana zaune a nan a nan zauye a nan yake wani an taɓa yin wani taro har da shi aka yi taro wallahi wallahi aka yi komai da komai sai ta ce wannan taron daga shi ba za a ƙare wani hayaniya ba a kaduna amma saboda rashin tsoron Allah da wani abu da ya kaka duku a cikin zuciyarsu kawai sai ga su sai ka ji magana akwai maganar da na ci wata so da ke wata rana ya ji wata magana a baki na rai da kai ba ce ce zai yi giwa ya ce zai kare ni in ba shi mamaki wallahi a gaban sa kai komai kuma ni abin da ke bani mamaki ba ke bani tausayi yayye na ne ba iyayensu iyayenmu iyayenmu iyayensu komai na zumunci tare ake yi da su amma wai abun kunya ka ga mutum da girma da wai zai je to ni da a wanda nake so da a ce Allah ya kaddara a ce a gidan shan fara ake wannan taron ba a ce a wani wuri ake yanda ake taruwa a ga ayyukan ruwa da ai an zaune mai gindi ne ke ai an yi kaza ne an yi kaza wallahi da zan so ai nufi duk wallahi tallahi wanda yake da baki nan daga yau yanda ne magana nan waɗanda ba sa nan a ji a ga musu su je su haɗa kai da duk wanda suke jin ya isa wallahi tallahi su gwada wani abu su gani ko su tare ni a hanya ko su za su same ni a gida ko su za su ɗauki mataki ko za su kama ni ko su za su dake ni ko su za su yi na da daga ranar za ka gane kai ne babba ko ni ne babba to saboda haka wannan na faɗa ne saboda yara samari mu ci da tsoro a zuciyarmu domin akwai wani musulmai da ake a garin a yi ta zara ido a yi ta wani mutum kaza ba san yi wa shi rabu da wannan
alhamdulillah ali a asabar lahadin da ta wuce ba
kar a ce ko an agaye taro ne aka yi abin da yasa na lura ba a sanar da mutane hakikanin abin da ke faruwa a kaduna taro ne muka yi wallahi tallahi a aminu a fita kusan ya kai shekara biyu da rai akwai alhaji aminu yana nan akwai alhaji lawal malami yana nan akwai malam awwalu na nan bakin kasuwar bacci inda ake yin karatun a sayin bukari da ake maganganu sannan akwai alhaji lawal biyar sannan akwai sai ali sisi ɗan shaulawar barawo wallahi tallahi da an yi rikodin wannan zaman aka zo aka ci gaba da wannan abun wallahi tallahi da Allah a ci waɗannan mutane da kai mamaki yadda aka zauna aka fahimci juna shi wanda yake doma ne bayani duka abin da yake damu shi aka yi masa bayani ɗaya bayan ɗaya wallahi tallahi ba abin da yake zargi wanda ba a masa bayani kuma ba abin da bai ce ya gamsu ba da bakin sai ce ya gamsu amma ikon Allah ana tashi taro aka ƙara kuma gabda azumin nan sai da aka ƙara gayyatar sa nan makarantar madinatu al-abab inda ne karatu aka kira wannan mutumin ya zo hatta rawanin da nake yafa a kafaɗa ta shi ne zagi rawan iyayen da suka haife da ne kawai ke tsaga ba saboda aka waya ta za a ce a zauna shi kenan a kyale mutane kawai su ta haukar banza ana kallon su kamar ba san da suke ba saboda ka ina san da abin da suke ba girman su ko kuɗaɗen su ko wani kwarjinin su ko wani kibar su ko ƙaton cikin mutum ke lillahi da la ilaha illa wa zai fi mutane ba saboda ka mutane ke hankali ba kar su kana ta yi kanin su Ahmadu ne ko kanin su Bashiru ne kanin su mai gado wallahi wallahi na wuce duk inda kake tunani amma in baka sani ba daga yau wannan magana da na yi dan Allah in ranka ya ba shi ka gwada wani abu kai kar ka taba tunanin shi sallallahu ya daure min gindi ko ba wanda ya daure min shi Ibrahim da shi nake takama saboda ka saboda zalunci ya wuce inda ake tunani da yawa masu zuwa karatun nan ba san me yake faruwa ba su shirya min dabara a can su shirya dabara a can su tsara majalisi su je su kaga wannan magana su kaga wannan magana su je makarantun su ba abin da ba sa haka har ma zan faɗi wata magana akwai makarantar su nan majalisul abab badarawa suka tara malamai wallahi akwai yan uwa da nake tare da su a nan an ba su makaranta su rika koyarwa a faru ban gaya wa shi salawu ba dama ina so in gaya musu saboda ba zan yadda rayuwa na ya dinga tafiya haka aka ba su makaranta su rika koyarwa wallahi sallah suka taya suka je suka samu waɗannan malaman aka je aka samu an sun kai shekara guda suna koyarwa yara sun fi ɗari aka je aka ce wai yan hakika ne wai su kaza ne su kaza ne aka kwace makaranta aka kore su aka ce za su lalata yara aka kwace makarantar a hannunsu sannan aka zo makaranta aka tara su aka ce wai ai wai shi shugaban nasu wani ne yana nan malam mansur wai kaza kaza wai yanzu haka ma wani gida ne ya je an yi kaza an yi kaza wai rawanin shi ma da yake ya fara yanzu haka matan gidan da rawanin suke sauke tukunyar girki a gidan saboda mugu abin da ya faru da shi wai a gidan dan Allah dan Allah ya haka ya kamata a ce shi kenan sai kawai a zauna a yi shiru bayan ko a shiru ba a cikin gari ta karkashin kasa wai za a yi wa shiru to kakka taba tunani wai ni ɗanin Amadu ne ko ni ɗanin Bashiru ne billahi allazi la ilaha illa abinda ba za su taba yi ba wallahi zan aikata maka shi to da ka kuma daga yau in ranka ya baci dan Allah ka kuskura ko a waya ko a gaba da gaba ka tare ni ka gaya mu wata magana ka ka ga abun mamaki kuma har ko wani mu'amala ko wani abu an tashi shi daga yau kar ka taba tunanin ka sani ko ba gaba nake da kai ba kuma na lura cutar ta fara wuce gona da ni a ce wai an yi karfi yanzu ko kwana uku ba a yi sun ji nan nan nan nan nan fadara har majalisi suka yi a kan irin wannan magana saboda haka shi yasa na ce lalle ya kamata in yi magana kar ka taɓa tunani wai ina da wasu yayi wai za ka zo ka biyo ko sai wai kai abokinsu ne ko kai ka zane nasu ko ni ba ba ko su ma idan za su shiga wannan rigima fa wallahi ba zan firgita ba zan shiga Allah Allah ta kai saboda ka na gama magana ta ya rike kuma na mai sauraro ya ɗauki matakin da ya ga zai ɗauka to kamar yadda muka bayani
kamar yadda muka bayani an shuka wai menene hukuncin da idan ana wanzuba za ka ga mutum ya rufe ido shin wannan yana da asali na mun ce ya rufe ido shin akwai asali ko da abu yake
maganar rufe ido ana yin wazifa akwai asali asalin wazifa ana so a yi wazifa ma ana so a kashe wuta ne in dai babu jama'a da yawa idan da jama'a da yawa misali a lungu ne shi umar rubuci radiyallahu anhu ya ce kar a kashe wuta saboda tsoron zargi mutane suna da zargi mummunan zato yawa mutane yawa ana iya kashe wuta su faɗi wata magana saboda haka in kai kaɗai ne a ɗaki ka kashe wuta kai wazifa idan kuma ba kai kadai bane in a fili ne to ana so ka rika yi kana rufe ido kana dan budiya kana rufe ido abinda ake so tasirin la ilaha illallah ya tabbata cewa kullu shay'in halikun illa wajhu shine dalili to in kana bude ido kana kallon mutane kamun ka samu wannan hasken sai dade baka same shi ba to amma in kana rufe ido to za ka rika samun wannan idan zuciyar ka sai ya ku to da wannan shine dalilin da yasa suna zuwa kira amma za ka ga manya ba sa rufe so da su sun riga sun kai matsayin da duk abin da suka kalla la ilaha illallah za ta fada kan abin in ta fada za ta mai da shi kullu man alaiha fari wanda bai kai nan ba kuma ana shin gaba saboda haka yan ya hakuri kuma duka abubuwan nan da aka ji an faɗa kar a damu ina ba shi wa hakuri kuma shi ya hakuri wannan abu na faɗa ne saboda wanda yake so ya cuce ne bude ya samu dama na bude mai kofa akwai wanda suke so su yi amma suna ɗan jin kumiya shi yasa kawai sai na fito musu direct na nuna musu duk abin da kake so kai kai ka daina jin kumiya kai shi direct kawai haka ya fi kyau
addu'a karanta fatiha kafa daya kudu wani kafa uku ko ke da bismillah salatu fatiha kafa uku sirriyar Allah ya kai masa ladan abin da muka karanta masa مصطفى إدريس اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وعافيه وارحمنا بعده اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبرنا وصغرنا وحقولي مدك الله يبقى محقولي الله يبقى محقولي بعد كده أما الله يا قدر من القرآن إلا الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة to Allah ya faɗi haka to saboda haka wanda suke kasafi da abin da Allah ya faɗa akan duk mai kasafi to saboda haka dan dai ba aiki da shari'a Allah ba aiki da abin da Allah ya ce shi yasa duk abin da yake faruwa yana faruwa amma mu muna hakuri da duk abin da ake faɗa ake ake maganganun da ake yi muna ji amma muna hakuri saboda kullum mu damuwar mu mu ta shagaltu da Allah mu mu ta damuwa da Allah mu ta shagaltu da Allah sauran kuma sai da shagaltu da su manta da Allah to mu kuma Allah ne a gaban Allah ya taimake mu baki daya Allah ya kara mana karfin zuciya Allah ya kara mana koyarci ya bayi Allah ya ba mu iko biyayya gare shi Allah ya kara mana madadi da tarafi da kudaci Allah ya kara mana daukaka albarka an sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu arziki mai yawa mai yalwa mai albarka Abbakan sahibul faidati يا رب بذاتي بصفاتي كلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الايمان وساعدنا على العمل الاحسان وانظر الينا وانصرنا دينا ادي حقوقنا وادي دينا وهب لنا ذريه مباركه تكون لله بلا مشاركه وجازي ان يكون من قد احسن اليه من بجزاء احسن بالمصطفى الشفيع والمحسن الخير ورب خطوتي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما وفاد بالخير لنا وعمما وفاد بالخير لنا وعمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله